بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وامبراره العظيم يا همة الشيخ خضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم الحاء والميم
يا دمي شيخ يتي
دعتني محات ضلها وابتسامها دحاني أوانا الشيب منها غرامها فقلبي مدى الأيام عند خبائها وقد أز منها الوصل حتى سلامها وقد طافني منها خيال وعيدما تيقنت أن أسمع فؤادي وسامها أجبت لها ذلت بوصل قريبة متى وصلت إذ بعد أني خيامها فقلت لها هل اقتديت بأحمد شفيء ورى درس البرايا إمامها نبي كريم رحمة الناس راحة به يقبل الأكوان إلا نعمها فذاك وإن خانت سليما وأخلفت تجده مدى الأيام وفي زمامها فذاك الذي إمن يوما بوصله فما ذر من وعد لسلمى تهامها فذاك إذا وجدت سمع كلامه تسير سليما كالبهاء تنامها عليه صلاة الله ثم سلامه تساق لنفس دار منك مرامها عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب تقاتل كرامها حرف الحاء والميم أركم هائي دميمي مم. دعتني محات Shewace ma'atun bauna da atini ta kiraye ni دلها وابتسامها hasken fuskarta da murmushinta shi ne ya kirawo ni badali kenan نعم na ishtimali نعم Eh, bauna ya ce a'a hasken fuskarta da murmushinta shi halarar manzon Allah sama دهاني أوان الشيب منها غرامها gara mu'a begen wannan bauna ya dace ni a wannan shebutun a lokacin ƙuruciya ya tafiyar da hankali na min ana daga gare ta
فقلبي مدى الأيام عند خبائها zuciya ta matuƙar kwanuka yana nan wajen hebarta inda take da hema take ciki to wannan ɓaunar zuciya ta kullum tana wajen hema ina can na shauƙi na قد أز منها الوصل amma ga shi saduwa da wannan ɓauna abin ya wuya ta حتى سلامها kai hatta ma jin gaisuwarta salamu alaikum ɓauna ban ji ta amsawa salam amma gaisuwar ma abin ya wuya ta gashi ko wannan tsananin santa مم. وقد طافني منها خيال
ga kuma riyawa ya kewaya gari gaddani na ta ina taryawa ga nan muna ta hira mun sadu ina taryawa ga ta nan ni da ita wannan bauna ga shauki ga riyawa amma abin yaƙi na وعندما تيقنت bayan na sakankance أن أسمع فؤادي وسامها cewa zuciyata tana mai tayawa na saduwa da ita na sakankance da haduwa da ita sai kuma haduwar ta- ta gagara أجبت لها kai na ya mamaki ga wannan bauna جنت بوصل da ta yi rowa bi wasilin da saduwa قريبة makusanciya ce ita amma saduwa ba ta ɗari ba ita wannan bauna gani gata amma ta yi rowa da saduwa ta da ita
متى وصلت إذ بان أني خيامها ko da yaushe wasalar ta sadu da ni sai ka ga eh mata kuma ta nisan ta gare ni yayin da nake jin ai mun haɗu yanzu za mu haɗu sai kuma ga eh mama da take ciki ta yi nisa ta kuma nisawa haɗuwa ta ƙiyiwa
فقلت لها sai shehu zai mata wazi sai na faɗa ga ita wannan ɓauna هل اقتديت بأحمد yalla ba za ki koyi da ahmadu ba mai ke شفيء الورى ne cetanta da kai غوث البرايا mai taimakon halittar allah إمامها shugaban halittar Allah ka kawo shi ne annabi Muhammad wannan ƙauna ba za ki koyi da shi ba ne shi ba ya rowa in an so saduwa da shi sai ya bari ke kuma ki halarta sa ce na'am imamun shugaba ne nabiyun shi annabi ne karimun mai girma rahmatun nasirahatun shi annabi rahaman mutane ne kuma shi hutu ne ga halittar Allah bihi yaktajil akawanu da shi ne halittar Allah kaunu kakam suke koyi da shi illa li'amuha sai dai yan iska na halitta su ne ba sa koyi da manzan Allah wani ya zubilla to kaji muradin kenan ɓaunar halararsa ce da shi ake so a haɗu halarar ta bari Mm, to ita ce ɓaunar mai hasken fuska mai murmushin in an taho dab da za a haɗu sai ta kuma nisa keke alaraki koyi da mai keman har shi na baiwa yana bari a sabutar yana ta lallaba halarar da na'am fasaka wa in khanat sulaima wancanan ka idan sulema ta hana ta hmm?
khanat sulaima idan sulema ta ha'inci wa akhlafat ta saba alkawari tajiduhu madal ayyami wafin zimamuha sai ka sami annabi muhammadu matuƙar zamani matuƙar kwanuka yana mai cika wato ainihin alƙawarinta فذاك الذي wancanan ka wancan shine annabi muhammadu إن من يوما بوصله in ya baiwa ɗaya rana da saduwa da shi وما ضر من وعد لسلمى wato babu yana cutarwa da salma زهامها holo ɗinta an san holo ko hadarin kaka rugugugugu rugugugugu an nawa ka yi shiru ba ruwa to idan holo ko salma ta yi kama za a haɗu ta yi za ta yi bayar haɗuwa kama za a haɗu ba a haɗu ba to ta yi rawa ko to idan mun zo ya ba da baiwar wasuli da shi wannan holo da ta yi da rowar haɗuwan da ita hazarar ta ƙi ba zai cutar da mu ba saboda mun sadu da mai ita annabi muhammad Allah ka sada mu da shi
فذاك إذا خيلت wancanan ka annabi muhammad shine wannan idan ka zauna kariya سمع كلامه
jin zancensa ka tsaya ka zauna kai kaɗai kai shiru ka riya ga sautin annabi kana ji ka riyo shi ya za a yi تسير سم- سليمان sai sulaima ta zamanto kalam كالبهاء كلامها كهباء كلامها tasiru sulaima sai sulaima ta kasance kalamu hazancen ta kalhaba'i kamar wato ƙura kawalwalniya irin na taga kawalwalniya haba Mm, in ka tsaya kaga da ita salma wata budurwa ce mai daɗin zance ra ra ra ra ra ra ra ka ji ba ka san ka- jarababbe ma baya so ta daina to amma idan ka tuna riya jin sautin annabi wannan zancen nata ya zama ita nata iyalan ne gashi ana ji sai zama kamar kawalwalniya shi kawalwalniya ba kura ba ne kura ta fi shi tabbas idan ana rana misali a ɗaki idan aka buɗe wata taga irin wannan in yi haske ba da akwai wani ƙura-ƙura ba to haba kenan haba an mansura eh, kal haba'i kalamu zancinta zai zama kamar wannan amma ƙuran ma ba ta tabbas ba saboda sautin riya jin sautin annabi alaihi salatu wasalam ya isa Mm.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa يساق لنفس الدهر منك مرامها daga gare ka ne wato ake korowa albarkacin salatin nan izuwa raina ake koro maramuwa abin neman ta da bukatar ta alai duk da raina ake so ake korowa yusa ake korowa izuwa gare ni. duk abin da raina yake so da albarkar salatin nan da nai da manzo Allah صلى الله عليه وسلم ake koro mu abin ba tare da wahala ta ba na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه Sannan gaisuwarsa مع العالي tare da alayensa sa والصحابة matalkiya التقاة.
da sahabbai masu tsoron Allah كرامها manya-manyan halittar Allah radiyallahu anhum
حرف الواو وعني أنص الدار صداك زاروا لحب حبيب ما تذكرته أروى فإن تسألوا عن مذهبي ومتيمي فحب النبي الحاشمي وهو ما أهوى إليه مسيري وهو قصدي ومطلبي سبيل اكتفى ما أن جلالاته روى فإن من لي بالوصل يوما محمد شفيت علينا إذ مسافته تطوى ومن صد عني والأمين مواصلي ومن من لي بالوصل سيان في الفتوى واليمن والتيسير والسعد والمنى له الروة الوسطى وهو المسند الأقوى أتى وأبان الرشد للخلق والهدى ومحد للإسلام فانزاحت الأصوات وبلغنا ما أنزل الله كاشفا بنور دجى الإشراك والشك والإغواء فلم دارة في في البرايا مشاكلا لأحمد خير المنزلين ولا شروا فمن آيه آياته وكتابه جديد على طول الزمان ولا ذروى وقد وضع العرش المجيد تقهقره وأيضا غروب شمسه وبدا الصخوى أعاد وهذا أم قرون تفجرت من الكف كف الحاشم والسكون صفوا أم البدر مشقوقا أم الجزء صارخا حنينا له أم صرخة قد أتت حوا أم الكف من ترب تبيد أرمرما أم سنة الغراء تستعصم الأهواء أتلك أم التشفيق يوم تقبأت وسائر كل الناس والمصطفى المأوى فلا هدرة آيات السيان باطل وقصر تلك بعد أن دائه راوى عليه صلاة الله ثم سلامه أسير إلى المولى وللبعد صديقا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الحضرة الأضواء عليه صلاة الله ثم سلامه ونزول خير الخلق في الجهر والنجوى عليه صلاة الله ثم سلامه فينقاد للمامول وليكشف البلوى عليه صلاة الله ثم سلامه أقود لدينيتي لك القدوة القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم على راكب الخصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تدعو بها العنوى حرف الواو harafin waushe ce وإني أنص الدهر سعودا hakika ni ana onarsa ana mantar da ni suda budurwa da ake ce mata suda a dara matuƙar zamani كذا أروى haka nan ake mantar da ni budurwa da ake ce mata arwa لحب حبيب saboda soyayyar nan ta masoyin Allah annabi Muhammadu ما تذكرته أروى ko da yaushe na ambace shi sai in je na na koshi kot da ruwa kat ba na bukatar cin koko sha mata zakartu harwa na koshi ban bukatar ruwa ko kishi
فإن تفعلوا عن مذهبي idan kun tambaye ni ni in yi a bisa matafiyata ومتيمي ومتيمي
da abin wahalar da ni na soyayya وحب النبي الحاشمي fata jawabi ce ce hakika soyayyar nan na ba hashimin dangi annabi muhammadu وهو من أهوى shine wannan da nake so nan ne kuma nake wahala wajen yabo da shauki مم. إليه مصيري zuwa gare shi ne tafiya na yake وهو قصدي shine nufi na ومطلبي shi annabi shine abin nema na سبيل اكتفاء ما أن جلالته يروى shi kuma ne tafarkin nan da nake koyi da shi shi ko tafarkin nan na koyi da annabi da nake mayurwa shine abin da aka rawaito an jalalati daga girman nan na manzan Allah da abin da ruwa ya ta hadisi ingantacce ta rawaito aka tabbatar da samunsa daga manzan Allah to shi muke koyi da shi shine sunnar manzan Allah
فإن من لي بالوصل يوما ya Muhammadu idan annabi Muhammadu ya mun baiwa ɗaya da saduwa شفيت عليلا
ko مم. galilan to duban nake so na shafaitu galilan sai koko akwai alilan a galilan yau ba sai an kosar da wato kishi iz musafatuhu tuqwa domin wato tafiyar nan da nisan tafiya na dajin na haɗuwa da shi ana naɗewa gare ni kawai sai ga ni ga maza Allah sallallahu wa man sadda anni wanda duk ya toshe anni daga bari na ya toshe wani shiga ko mahaɗa daga bari na wal aminu muwasili to an amintaccen Allah annabi Muhammadu mai sadar da ni ne shi ba ya toshe ni wa man manna li bil wasli wanda duk ya baiwa gare ni da saduwa liyani fil jadwa duk ɗaya ne da cikin baiwa ka sadar da ni ko ka toshe ni ka bani ko ka hana ni duk ɗaya ne ni dai annabi ya sadar da ni annabi kuma ya bani sallallahu alaihi wasallam
huwa al yumnu annabi shine albarka wa taysiru shi ne sauki cikin halittar Allah wa sa'adu shine arziki wal muna shine burin din mai buri lahu al urwatu al wusqa igiya mafi ƙarfi ta tabbata ga manzo Allah wa huwa al musnad al aqwa shine kuma majingina wanda yake mafi karfi na bayi zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama ata ya zo wa abana ar rushda lil khalqi ya bayyanar da shirya ga halitta wal huda da kuma shirya wa dai mahada lil islam ya shimfiɗa kuma wato alkhairi ga musulunci fanzahat al aswa sai munana munana ta yankwane ta naɗe ta kauce annabi duka ya kore ta
wa ballagana ma anzala Allah kashifan ya isar mana abin da Allah ya saukar gare shi kashifan halin kasancewarsa yana mai yaye bi nurud dujal yana ishraq mai yaye dudal ishiraki duhun nan na shirkoki bin nuri da haske na tauhidi wa shakki da kokonto duka ya yaye su wal igwa da kuma wauta duk ya yaye su daga barin wato da hasken kaɗai ta Allah فلا الدهرة في في البرايا مشاكلا babu ana samu mushakilan mai yin kama lahama daga annabi ahmadu fil baraya cikin talikai babu wani zamani da zai zo da wani mutum mai kama da annabi in zai kaga kama da shi shine ولا شروع babu tamka gare shi فمن آيه آياتهم daga ayar annaba ne ayoyin annabawa duka mana duk mu'jizozin annabawa aka hada suka kau to daga cikin mu'jiza ɗaya takta annaba aka yaga musu ba sauran ba fa isa ce min ayi ayatun daga ayarsa ne ayoyinsu na'am وكتابه جديد sai kuma littafin annabi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani jadidun sabo ne على طول الزمان a bisa tsawon zamani alkur'ani kullum sabo ne warki daidai ƙugu kowa alkur'ani kenan na'am ولا غروى babu wato mamaki وقد وضع العرش المجيد hakika ma'aiki ya taka al'arshi mai girma تقهقرت kuma ta ƙaƙarar gurubun ina faɗan mujizozin ne ko تقهقرت عيد غروب شمسه shamsu ranar manzon Allah ta yi baya-baya wato ta dawo bayan da ai da gurubin bayan ta fada ta yi baya-baya ta dawo rana وبدت سحوا ta bayyana a wazzake kowa kuma ya ga rana ta dawo rana har lokacin la'asar amma aka yi sai na rasulullah da sai na suka yi sallar la'asar sannan manzon Allah ya ce ranar ta koma bayan da ko ta yi gurubi za a yi magaruba na'am أعجب هذا shehu ya ce shin wannan shine mafi ban mamaki daga mu'ujizozin manzon أم Allah عيون تفجرت ko idanuwan marmaro na ruwa da ta bubbugo من الكف كف الهاشمي daga tafi tafin nan na bashimin dangi وسقو صحوا safuwa wato ainihin bayan Allah suka sha tsarkakakken ruwa daga tafin manzon Allah
أم البدر مشقوقا to ko kuwa wata da ya zama abin tsagawa shi ya fitar da ruwa daga hannunsa ban mamaki amil jiz'u sarihan ko ko kututturen dabino da ya kururuwa ya nishi aka yi magana da shi a madina shi ne ya fi ban mamaki haninan lahu don shauƙi ga manzon Allah am farhatun qad atat habwa koko dinkin bishiya da ta zo da gaugawa zuwa kiran da imata shine ya fi ban mamaki duba dai An- Amin.
an kawo eh, mambari an an haɗo mambari na tattakawa to dabinan da yake an sare kututturen dabino a masallaci don tudun da annabi yake hawa ya gudu ba to da aka kawo mambari aka sa a gefe juma'a ta zo manzo Allah sai ya hau mambarin tun da shi aka yi don hawa a yi hudu ba kawai sai aka ji kututturen dabino na nishi sai da manzo Allah ya tsaya to ka san sahabbai yanzu sahabban yanzu ne ya wai wai ga wai sun zo wani wai abu yana rubutu ya ji shi sosai kowa ya ji to shi ne sai a lokacin manzo Allah sai ya tsaya annabi ya magana da kututturen dabino da ana ji shi ayya za a bar shi a daina hawa kansa yana da alfahari da jin daɗi kuma ya rasulallahi na a daina hawa kansa a san manzo Allah sai ci ai ga abin da aka yi don hawa a yi ai hudu ba ne shi sa aka barka yanzu me kake so dabino bai kuma ni shi ba ya shiru adab can sai kawai manzo Allah aka ji ya ce to zan baka zaɓi ɗayan biyu In dawo kanka a dinga hudu ba a ɗauke wannan abun a fita da shi ko kuma a'a ka bari mahaukan wannan mai hudu ba saboda dan hudu ba aka yi shi kai kuma ka zaɓa a aljanna za a mai da kai dabinan da za mu dinga ci wanne ka zaɓa an yi cako-cako aka yi tsit ana aka ji daga cikin kutturen dabino ake cewa ukalu fil jannati ya rasulallah ukalu a cina aljanna ya rasulallah a cina sai manzo Allah ya ce to shikenan an sulhunta da kutturen dabino wannan zai nuna maka annabi yana ba komai haƙƙinsa sannan aka sannan annabi ya hau mambaran aka yi hudu ba wannan dabino kuma yana can yana jiran mu Eh, annabi za a je a ce shi a can Allah ka ba mu sa'a amin na'am am farhatun qad atat habwa ko bishiya da ta zo tana mai gaugawa da ladabi zuwa ga manzo Allah sai a ce ta zo a ga wa bishiya ta zo in ji shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya ce a ba mu abin ban mamakin da za mu yadda kai annabin Allah ne shi ne kake so to ai maka ya ce so muke ka kirawo bishiya sai mun zo ce to je kaka ce bishiyar ta zo in ji ni kai za ka je kai kai ga bishiya can ya ce bishiya ki zo in ji manzon Allah Muhammad gashi can ai da gudu ya ƙara so don ta yi ƙurani ta ɗago gaba ɗaya kafin ma ya juya ya to tun bishiya ta yi gaba kuma ba wai kiyi ta jawo ba da ta ɗaga ta jijjige ji- jijiyoyin sai ta juya jijiyoyin suka koma sama sannan jijiyoyi suka koma sama sai ganyen ganyen bishiyar ya taho ta ƙasa kaga sajidatin ɗin nan tsuguno kenan bishiya ta tsuguna shine imam al-busiri ce ja an da awata ila ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bil aqdami to wannan shi ya fi ban mamaki ko kuwa saboda haka yanzu na aka ce ai ja ya ce duk abin da ya halatta ai ka san ya inganta duk abin da ya zama kara mu'jiza ga annabi to zai iya zama karama ga waliyin waliyin annabi yanzu zai iya kiran bishiya amma shi karama ne amma na annabi mu'jiza ne an cire wa katada ta ido manzala ya mai da idan ya zauna har ya fi ɗayan kyau waliyi daga waliyan annabi zai iya mai da ido amma shi nasa karama ne na annabi ko mu'jiza ne ko da aikin bai saba ba to lokacin an ce imamul jahashi babban waliyi ne an ce kai kai kudubi ne to kai wannan waliyi muna so kai mana karama wacce za ta zama annabi ya yi ta amma a mu'jiza kai kuma kai a karama to sai ce me suke so a yi abinda annabi ya yi zan yi shi amma a karama ce bishiya muke so ya shehi ya kira mu mana sai cutu kaje ka ce bishiya ta zo in ji ni nan kaje ka ce bishiya ki zo in ji shehu jihar rai can yana kiranki shiru ya lega shi ka gaya mata ya ce to ba da hanya ba ta waje ya zauna shuru shuru shiya ba ta zo ba har azhar ta yi shuru ta ki zuwa ko je ka kuma gaya mata ka gaya wa bishiya ta ki zuwa ya ce to bari ka gani in ta san wata ba ta san wata ba sai tashi dangan dangan dangan ya je har gurin bishiya ya ce to bishiya mun kiran ki kin ki zuwa ni na zo ka ce to shi kenan a to ai ba kai karama bai ce na yi ma ai tawaru'u ne halin annabi ne ina yi tawaru'u tun da an barki zuwa ba sai na kwantar da kai na na zo an shi kenan na amil kafu min turbi tubidu aram raman ko ko tafi ne da ta halakar da jama'u masu yawa na kafirai na daga turbaya a tafin hannun manzon Allah shi ya fi baka mamaki amis sunnatul gharra'u da manzo Allah ya ɗebi turbaya ya watsa musu nisa tafiyar ake ɗaya suka ya mutse wasu suka faɗi suka kakkare wasu suka halaka duka dai taron ya kafirai ya wargaje shi ne Allah ma ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wa ma ramaita iz ramaita ba kai kai jifan ba can shehu ya ce fa inna asfatu jalali lil jalili to wannan ne fa baka mamaki am sunnatul barra ko ko sunna ta annabi mai haske tastasilul ahwa da ta tumbanci ga son zuciya ta kawar da son zuciya sunnonin manzo Allah su ne suka fi baka mamaki ko wannan a tilka an tashfi'u wannan da muka ambata maka na sunna da wannan abubuwan ban mamakan su ne suka fi baka mamaki amin tashfi'u ko ko ceto ranar alkiyama yawma taqadda'at wasa'il kulli nas ranar da wasu dodi da tsanonin dukkan mutane suka yanke wal mustafa ma'awa abin zaben Allah shine makoma ga dukkanin halitta kowa baya tunanin komai sai manzon Allah duk wani isa duk wani girman gidanku duk wani kudinku duk wani karatunku duk komai duk sarautarku babu ita ran nan komai ya yanki annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya faɗa wannan rana ce da duk wata nasaba take yankewa banda nasaba ta banda sarakuta ta gairu nasabi wa sihiri kowace alaka ce duk girman darajar baban karan nan ba kusan juna ba nasaba ba za ta kai ku ba in wata alaƙa ce babu in kaga ana haɗa tare cunkus to 'ya'yan gidan annabi ne jinin sani muna nan a dunkule musu kawai sai kuma sihiri sarki wanda ya je ya auro ko ya aurar ka auro ya sharifiya ya sharifi ka girmama ta ka mutunta ta saboda annabi ta ko kuma kai ka je ka ka- kana kana farar hula ka ba da yarka ga sharifi ka girmama kai ta kai gara kai ta yi kadiya eh ba ka kai wa sharifi ya kawai ka sa ido ba ko ka irin yadda ake a an ce ma wai su ma sharifai ne kai yi hidima ake ka ba kana farar hula ka kai yarka gidan annabi sai ana hira kai ka ta an ce shi mako annabin suna an ce sharifai ne hidima girmamawa ake to sannan an je lahira za a sa da kai amma ka sake ka auri sharifi ya ka wulakanta ta ko ka auro yar sharifi ka zo ko kuma kai kana ka- ko kuma ko ka aura yar ka sha- ba sharifi ya ba ta je ta- ta yi rashin mutunci gurin jikan annabi wallahi tallahi abin ba zai kyau ba a lahira a duniya ma sai an sha wuya girmama su ake tunda annabi ya ce duk wata nasaba da duk wata alaka yankewa take kai ko kwana kuke da mutum shimfiɗa da yan dai ba kun samu muwafaƙar Allah ba ko sanin juna ko gane juna ba za ku yi ba sai dai nasabar annabi sai sarakutarsa sallallahu alaihi wasallam
saboda haka idan mutum ya je ya samo sharifiya ko kuma ya auro ya sharifi ya girmama domin ya samu shiga can don ya bata musu ya ba daidai ba to kuma maimakon riba faduwa za a yi Mm, shi ne aka ce lokacin da aka yi shehu ya had- ya shaddada daga cikin matsalolin da shehu ya shaddada cewa kada mu dan dariƙa sai ya auri sharifi sharifi ya ga kare je ya ka- ya rashin ladabi in ka ga wannan matsala sai mun zo jawahirar ma'ani za a yi bayanin a rana guda ba sai an abin nan amma dai da yake manya su zo sun yi sun yi rangwami an ce yanzu mu yan ɗariƙa mu dinga auren sharifai saboda mu ne muka san martabar sharifa idan ka ga sharifiya ka ce kai ɗan ɗariƙa ba za ka aure ta ba kar ka je ka yi rashi to wannan bai san ta ba bai san da ita ba ma bai san da martabar ba ma sai ya aure ta ya je yana zane ta ko yana zaginta kaga baka yi taimako ba baka girmama ba kenan Mm, bayan ka auro ka girmama sai ka haye an ka girma an ko mutum ya auro ya ke girmama yanzu zai shiga garari can ma yi wannan baitocin ko karkariya sharifiya ko kana da dukiya sai ni lallabawa Allah ya kara musu girma to tun da dai a lahira wasa'ilu kullum nasu ƙatta ƙatta at banda ta manzon Allah ranar ne ceto yake da amfani nan ne wanda ya ya samu manzon Allah shi kenan shi sa kaga hadisi annabi alaihi salatu wassalam ne yake cewa ah, awwalu man ashfa min ummati ahlu baiti farkon ceton annabi ya'yan gidansa ake duk ahlul baiti ya shirya kiran farko yawwa kiran farko su ne za su fito awwalu man ashfa min ummati ahlu baiti sannan manzo Allah ya ce sai wanda suka yi imani da ni daga ainihin Qurayshawa sannan wanda suka yi imani da ni daga Larabawa sannan sai mutan Yaman su ne na hudu summa man amana bi wa taba'ani min ahli al-yamani mutan Yaman masu daraja ne sosai shi za ka kowane kodaddan balarabe ka gamu da shi a maka ko a madina da ce nigeria na ne an ta min ana min yaman kullukun yaman wa an ta bangale an ta taɓolo min al-yaman Ah, limaza saboda yaman albarka annabi na ambatan yaman Mm, annabi ya ce yaman wajen albarka ne Mm, amma najar kuma wajen lalata ne ta
فلا خسر للآيات babu iyaka ga ayoyi ma'ana mujizozi na manza Allah الزيان باطل وقص baƙinun mai kaifin basira wato ainihin a, wa kusur da kuma wanda yake mai ainihin takaitawa duk ɗaya ne لنترك بحر أمدائه رحوا mu duka masu kirgawa da ambaton mu'ujizar nan na manzo Allah muna masu barin kogin nan na mu'ujizozi dankan ko motsawa bai yi ba
عليه صلاة الله salatun Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه gaisuwarsa مسير إلى المولى ina da tafiya zuwa ubangiji Allah وللبعد قد يطوى walbudu wato nisa kuma ana nade shi gare ni عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة ترقينا salatin da take hawar da mu إلى خضرة العدوى zuwa hadara mafi haske ita ce hadaran manzo Allah
alaihi salatu Allah Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah.
thumma salamuhu Sannan bai suwarsa.
anuzu li khairil khalqi Ina ne fakewa ga fiyayyen halittar Allah.
fil jahri A bayyane.
wan najwa Da koyi ina nan fake a wajen manzo Allah.
alaihi salatu Allah Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah.
thumma salamuhu Sannan bai suwarsa.
fa yanqadu lil ma'mul abun buri yana jawuwa zuwa gare ni dan albarkacin salatin manzo Allah wa yukshifil balwa ana kuma yaya bala'o'i gare ni alaihi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa aqudu li dini ina mai jagoranci ga addini Lakal udwatul wusqa.
wannan kusa mafi nisa na wannan al'umma ta na- ina jagorancin su zuwa addini na musulunci alaihi salatu Allah Lakin Allah ya tabbata da manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa
salatu wa taslimun ala rakibil qaswa salati da taslimi ba ya tabbata a bisa mai hawan taguwa da ake ce mata kasuwa ko ko taguwa mai karfin baya alaihi salatu Allah Salatin Allah ya tabbata da manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah تضر بها الأنواع Ana mai kwakwabar da nau'o'i na sakai da al'adarmu biya da albarkacinta.
حرف الياء harfin ya shewace ضعيف حقير مذنب جاء شاكيا أتاك رسول الله للمن هاكيا فهل يقبلا خير الورى ذاك شافئا له كل وقت أم يدعو المعاليا فإني وراء الصائرين وأنتدي تذكر خير الخلق منه أمانيا ولم أتزور غير دعوى محبة ولا أمل يأتي بصدق مقاليا فقد فاتني حتى التدارك لا أراها سوى المصطفى الحاجي يدارك حاليا أذني من نفس أراها خبيثة فكل زمان ما تصوم الرداليا فتنقذني من شؤمها لا تضرني قبائلها إذ ذكر بعد الآية عليه صلاة الله ثم سلامه تحيي الرؤيا عليه إماميا عليه مع العالي الكرام وصحبه صلاة وتسليم مدد الباقية
اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد صراط الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الياء harafin ya shewace Allah ya ƙara masa faila na ضعيف ni mubtada mahzufi ni da'ifan rarrauna ne حقير wulaƙantacce ne مذنب mai zunubi ne duka wannan tawaru'u ne جاء شاكيا Me wannan hali shine ni ja a yazo shakiyan yana mai kawo ƙara أتاك رسول الله للمدح حاكيا yana kai ƙara halin da yake ciki ya zo maka ya manzon Allah da yabo hakiyan yana mai kwaikwayo da mahalicci Allah wajen yabonka Mm.
kowane manzon Allah da Allah yake kwaikwayo shi sa ce hakiya na فهل يقبلا خير الوراء shin yalla fiyayyen talikai annabi muhammadu zai ko karɓe ni ذاك شافعا zai له karɓe ni za ka wancana ka shafi'an yana mai ceto da ni in ya karɓe ni كل وقت kowane lokaci أو ينيل المعالي kuma ya bani manya-manyan ɗaukake-ɗaukake na darajoji zai karɓan ya karɓi ce ya banni na kuma ya bani wato baye-baye na manya-manyan maɗaukakai duka ya karɓe shi ya ba shi mu ma ya ba mu آمين.
na فإني hakika ni in ya وراء السائرين na zo a bayan matafiya sun tafi sun nisa manya ni kuma na zo a bayan su وأرتجي amma miyan أمم.
amma ina ƙaunar in sha gaban su أمم. الله kawai أكبر wane mutum تذكر خير الخلق منه أمامي yawwa da sababin ambaton fiyayyen halittar Allah ina kauna in zama a can gaban su sun daɗe da tafiya dini sun yi nisa amma sababin ambato na annabi ina kauna in zama in sha gaban su an ko sha الحمد لله ولم أتزود غير دعوى محبة ban yi tsaraba komai ba face kiran soyayya nan ta manzon Allah kullum ni da awata da abun faɗi na soyayyen manzon Allah ولا عمل ياتي بصدق مقاليا gashin na ta da'awar soyayya amma ba wani aiki da nake da shi da zai zo ya gazgata abun faɗi na tawaru ne ga soyayya na ta faɗa amma fa ba wani aikin da na yi da za a ce eh, wannan lalle sai dai taimakon Allah al'adar kamilai ba sa ganin kansu kamala ce
فقد فاتني حتى التدارك hakika samun abin nema na ya tsere mu tattadaruka amma zai ruska لا أرى سوى المصطفى الحاجي hatta tadaruka ma'ana ta gani hatta tadaruka hatta la arat tadaruka taqdim al maf'ul ni ala al fi'l wal fa'il li taqid wa thubut ko نعم yace amma dai ba na ganin ruska an tsere mun ba ma na ganin zan iya ruskowar sai dai لا أرى سوى المصطفى الحاجي sai dai wato wa- ba na ganin kuma wani mai shiryatarwa shine abin zaɓin Allah annabi Muhammad shine gatan kawai مم، يدارك حاليا shine nake gani zai riskar da halina zuwa abin da nake nema أجرني من نفس أراها خبيثة zirar da ni ya rasulallah daga sharrin raita wadda nake ganin ta mai muni فكل زمان ما تصوم الرداليا wannan rannawa kowane zamani ta sumun rada tana taya halaka liya gare ni ma za ida ce نعم sai ta zo ta ga babban abu na halaka ta ce karɓi wannan ka siya karɓi kullu zama ita rai kenan al'amaratu bisu'i مم.
kulle zamanin ta sumun raba tana taya sayo min halaka liya a gare ni ya rasulallah ka tsere da ni daga sharrar rai Allah ka tsere da mu آمين na فتنكزني من شؤمها tsere da ni tsamo ni daga shi'umcin wannan raitawa لا تضرني قبائئها kada munanan munanan ta ya cutar da ni إذ ذكر طه جلائيا domin ambaton manzo Allah shine yayewar musibu gare ni عليه صلاة الله hakika salati na Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa يهيئني لقي الأمين salatin nan da salami da muke ga manzon Allah tana taltalan mun gamuwa da amintaccen Allah annabi Muhammadu إماميا shugabana صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah عليه tabbata ga manzon Allah مع العال tare da الكرام alaye masu girma وصحبه da sahabbansa مدى الدهر باقيا Radiyan yana mai wanzuwa salati da salama gare su mutuƙar zamani radiyallahu anhum alhamdulillah
ورابعها أوسق نعم.
الغرى في مده سيد الغرى صلى الله عليه diwani وسلم na hudu shine ausaqul qura igiya mafi karfi fi madahi sayyidul wara Mm.
cikin gaban shugaban talakai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim وصلى الله صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم حرف العالفين حرف ألف شيء وشيء ألم على بحر المحيط وتترك سواقي لا تدي ظمأ لمن شكا فعلي حبيب الله باها محمدا أبا القاسم الهادي لمن قد تنسكا أمين إله الأرش مركز سره به هام قلب العبد حتى تهتكا فملكته ذاتي وروحي ونفسها وأهلي وأولادي ومن بي تمسكا ولست أرى في الكون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك فوقت مضى في غير إنشاد مليه وتذكاره لم أهجه الدار مدركا عليه صلاة الله ثم سلامه تجيء لنا الظلم وترفع مشتكى عليه صلاة الله ثم سلامه تزهزه آدائي وبوسي والبكاء عليه صلاة الله ثم سلامه وتولي على كل الملوك أبيلك عليه صلاة الله ثم سلامه تولي الملا والتبع عبد سرك عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني التكوين والأمر أمرك عليه صلاة الله ثم سلامه تورثني من فات ممن تملك عليه مع العالم الكرام وصابه صلاة وتسليم وأنه لنا ورثا حرف الألف harafin alif shehu ya ce عالم ما على البحر المحيط ya abokin magana ta yanzu ka yadda ka sauka a bisa kogi mai kewaye duniya shine teku wata tarka sawaki a kabar salkoki naka لا تجزي زماء ba لمن ta شكا samun abin da za ta kawar da gishirwa ga wanne ce dan samun isha ina jin kishi ka yadda da haka ka sauka da jarkunanka kan teku ka gewaye teku ka sauko ka fito har wani ya ce dan ban ruwa dan sha ka ce babu alim alal bahr wata turka ka bar sawaƙiya wannan salkunan ba komai ciki zai yi kai haka
فاني حبيب الله abin nufi indi shehu shine masoyin Allah annabi Muhammadu shine tekun gewayayye kakka yadda kana ga annabi ka zama ba ka da
ɗaha mai suna ɗaha muhammadan Muhammadu abin yabo abal qasim uban alƙasin alhaji mai shiryatar da ba- mai shiryatarwa liman qatta nafsaka ga wannan diye ibada ga Allah duk wannan ibada ta aikin haji to annabi ne shiryar da shi sallallahu ya kaɗaita Allah iya yarda da Allah har ya bauta wa Allah shi ne kogin ta wannan karin zai yiwu ka sauka to don haka ga annabi karka yadda like wa annabi komai za ka samu ba ka sauka a kan teku kana cikin teku ba ja- jarka ka ba ruwa kaka yadda da aka mana like rike annabi kai ta yabansa kai ta kiyaye sunoninsa
amini ilahi al'arshi shi amintaccen ubangijin al'arshi ne markaza sirrihi kuma wanda yake mm, herkwata ne na sirrinsa bihi hama qalbul abdi da shi ne zuciyar bawa in yas ya gigice hatta tahattaka har ta kyakkece da sababin son wannan amintaccen ubangijin al'arshin famallaktuhu zati sai na mallaka masa zati na shine jikina wa ruhi da ruhina duka na bawa manzan Allah wa nafsaha da raina ruhin na cikin duka na ba ma'aiki wa ahli na ba shi kuma a halina wa auladi na ba shi ƴaƴaye na duka na ba manzo wa Allah man bi tamassaka da duk wanda ya riko da ni cewa ni shehinsa ne ubansa ne ko a ina yake na ba manzon Allah shi alhamdulillah alhamdulillah Gode, gode, Allah ya saka الحمد لله ولست أرى في الكون ban ga wani abu ba a cikin ban zama ina ganin wani abu a cikin hali- a cikin halitta ba da nake son sa سوى المصطفى المحمود wani abin zaɓi abin yabo babu wani abin da nake so cikin halitta sai maza Allah فيك san da kuma zan wa wani ba kai ba kai ne dan fika cikinka ne Waɗanda dan ka- daga zuwa gare ka ne kuma nake yin soyayya فوقت مضى في غير إشارة Wasu وجهه lokaci ko da ya shuɗe cikin wani sabon waƙarsa can can muna ƙuruciya ban waƙa ba وتذكاره da tintintina wannan lokacin لم أهجه الدار مدركا babu ina zaton wannan lokacin zai zama abin riska abin da na yi asara a wannan ɗan lokacin na kwanukan muna yara ka abin da na rasa ba zai risku ba Eh, saboda lokacin gaira in sha'i madayi to kuma da an haɗe masa na عليه صلاة الله wacin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa تضيء لنا الظلمة salatin nan tana haskaka duhu gare mu وترفع watar rufa'u mashtakan tana ɗauke mana ƙara da waiwai namu alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa tuzahzihu a'da'i tana nisantar da makiyana wa busiya da tsanance-tsanance na wal buka da kuka na duka salatin nan tana nisantar da waɗannan matsaloli uku daga bari na maki can dai tsanani shi ma ya yi can abin da zai sami kuka ba na daɗi ba shi ya can Allah mu ma kai mana haka na alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata zaman za Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wato ni ala kullil muluki ubaidaka ka ɗauka ɗaukaka ubai da ka ɗan ƙaramin bawan ka nan in ya ya ubangiji Allah ala kullil muluki a bisa dukkanin masu mulki na duniya haka kuwa kai suke
alaihi salatullahi salatin Allah tabbata ga manzo Allah wa salamuhu sannan gaisuwarsa tunilul muna tana mai ba mu burce-burcen mu والتعطي- ko والتعطي للعبد سرك Allah kana mai ba mu burce-burcen mu albarkacin wannan salatin kuma ka ba wa bawan nan naka sirrinka alaihi salatullahi Talatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa ثم اللكن التكوين ka mallaka man takawini shine abin da zan ce ya kasance ya kasance أمم.
kawai komai na so ya yi takwin shine kumfa ya kunu أمم.
Mm, ka sai ka ga rubari sirrin kumfa ya kunu
والأمر أمرك
gane ce ya samu sirrin kumfa ya kunu ko kuma sarajan ne ne sai ke kwakwale ta kumfa ya kunu kumfa ya kunu ya gebo da ya kwashi abubuwa salati ga annabi takwin shi kuma an bashi إذ خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكون بلا تسويف كن نعم عليه صل... والأمر أمرك lamarin kuma naka ne ya ubangiji Allah abin da ka so haka kake yi ba mai hanawa na عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa هو الركن من فات ومن ta تملك min da abin da ya tsere min na daga abubuwan ɗaukace-ɗaukace na manyan bayan Allah na daga abin da ka mallaka عليه صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah ya tabbata da manzo Allah
عليه مع الآل الكرام tare da alayensa masu girma وصابه da sabansa وأنه لنحوك shi ko salatin nan yana mai tawowa ne daga gare ka zuwa gare ka
حرف الباء بدا لي أن المصطفى الدار مرشدي ومهما يكون أمر فذلك مسندي فغوص وغيث منجد ومكرم وموال آف ووكاس وسنددي بدا وبقاء الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرض بالأنس أحمدي وهذا أوان الخير منك فإنه تلاقى مع أمواج لشر ممهدي فهل لك أن تصدي إلينا كرامة تحير أقول الكل يا خير منجدي فإن تولي منك جميلا فأهله وإن لم أكن أهلا فإنك مقصدي ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأسمى أبو كل مرشدي ومنك خليل والنجي وروح أنيل مقامات على كل سيدي كذا يشكر من قبلهم وصواهم ومنك سليمان هوى كل سددي ومنك أروم الفوز والفضل والجدع على رغم أنت من بقيت وفسدي وإن مرادي أن أنال خلافة على وفق ما أهوى بجاه محمد بلا سبب مني معافى ومصطفى خبيرا بصيرا هاديا كل مرشد وعبد لكل الأنبياء مرادهم بلا كلفة في كل غيب ومشهد وأهل الإمام المهدي الختم مرشدا له كل وقت في مجال ومرقد بذاتك يا ربي بسر صفاته ونورك يا ربي أبي كل معتدي عليه صلاة الله ثم السلام مع الأهل والصحب الكرام وأحمدي الحمد لله alhamdulillah